طولهم كطعام من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون kaga lafazin arrahaq a nan ma'ana shine al-bishiyan ruhuwa shine a can ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa yake cewa yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun da faɗarsa wa wujuhun yawma izin alaiha ghabara faquha qatara kaga duka ma'anarsa a nan wato an tsago shi ne daga arrahab kenan lafazin arrahab zai iya ɗaukan tuhuma zai iya ɗaukan aibanta abu kuma zai iya ɗaukan ruhuma abu kamar nufi shi amma idan ka ce al'irhaq wato shi ne tilasa ma wani abu abin da ya fi ƙarfinsa ana cewa arhaqa salata ma'ana akharaha ila akhir waqtiha ka jinkirta sallah zuwa karshen sa shine ake amfani da lafazin al-irhaq shine yace wala nurhaqa ubangiji kar wato a tuhunce ni bi tabi'atin da gubiyar wani laifi wala ma'atabatin yace ko wata rarauka lafazin ma'ataba mushtaqqun ne min al-itab abinda ake cewa al-itab wato shine takabihu na qawli ala jihati al-ishfaqi war rahma wato shine ka munana ma mutum fada amma munanawar da ka masa ba dan tozartar da shi a a sai dan tausaya masa kuma da jin kansa lokacin da misali mutum ne yake da matsayi a wajenka sai yayi wani abu ba tare da ya gaya maka ba irin maganganun da zaka gaya masa wani yanzu har za ka yi abu kaza a matsayina ba ka bani labari ba wannan shine hausawa suke ce masa rarauka shine taqabihu alqawli ala jihati al-ishfaqi war rahma an gane ku shine al-itab asalin sa suka ce an tsago shi ne daga atabtul adima ila dabbab na maida wato jimanniyar fata zuwa majirmi aini muslihaha don ya koma wato jene ta da kyau idan ya jene wani wuri bai jene wanda ya kyau da lokacin da za ka maida masa shine ake amfani da lafazin ataba zai ake amfani da shi kuma akan wato shi ne rarauka shi ne yake cewa wala nurhaqa ubangiji kar a tuhunce mu bi tabi'atin wato da bibiyar wani laifi wanda ko bayan mutuwar ka za a ringa cewa wane yayi abin kunya wala ma'atabatin yake cewa ko kuma rarauka wala yurja'a ubangiji kada a fakar da mu ila ma'aziratin wato zuwa ba da hanzari ma'azira shine ba da hanzari qalu ma'aziratan ila rabbikum wala annahum yattaqun ko kuma yarji'una ne yattaqun ga wacan kuma yawma la yanfa'u adh-dhalimina معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولا ملجأ كر أفكر دمو إلى معذرة إذوا بعد هنجري أم بادرة واتو جمد سؤتر باجي لفظ البادرة شيني أبن لكي كوتي وامتن نظر شيبا تارد رأي شريبا أنغاني قول شيني أكي شيبا بادرة جمع شيني بوادر كما بادرة yana ɗaukan ma'anar nama wanda ke tsakankanin kafaɗa wato da wuya shine allahamatu lati bainal mankibi wal unuq mun wuce da shi a cikin manhaga wala tuksha barabiruhu nan kuma badira ma'anarta shine hushi an gane ku hushi sai ke cewa allahumma ya ubangiji فحقق لنا هذه المنيا كتبتر منا واتو دولنا أبو دوري ونديكي نام wannan abin da muka sa gaba ya Allah ka tabbatar mana da shi mu ga mun kai ƙarshensa wa anilna hadhihi al ya Allah ka ba mu wannan abin neman namu al-bughya shine abin da ake nema ai ma yuqlan wa la tubhina an dhillika sadiq ubangiji karka kware ni gabarin inuwarka wadda take mai cikar faƙa a hausa sai ka ce ubangiji kada ka yaye ni wato gabarin inuwarka wadda take ba ta da cizara an gane ko ko kuma ka ce karka yaye ni daga inuwarka wadda take ba ta ciwali abinda ake cewa ciwali shine inuwar da za ka gani hasken rana yana gudowa ana ce masa cizara a hausa ko kuma a ce masa ciwali tuntuni mun wuce da sanin ma'anar asabiq shine abu wanda yake cikakke an gane ko al-itimam wal iktar mun wuce da shi alama asbabta min al-aba sai yake cewa wala taj'alna mudghatan lil madi ubangiji kar ka maida mu zama mutum matsayin wato roma lil madi ga wanda yake mai tauna lafazin al-murda duk abin da ake taunawa sawa'an wato nama ne ko kuma abinci ne ko nama ne shi ne ake cewa armudga ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum ga yace kuma a cikin hadisin Abdullahi bin Mas'ud inna ahadakum yujma'u khalquhu في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مدة مثل ذلك شين يتي ولا تجعلنا مدة ubangiji kar ka maida mu lafazin ja'ala idan yayi ta'addi ila maf'ulai mun kada mun maimaita yana ɗaukan ma'anar sayyara al-maf'ul awwal anan shine ma مفعول الثاني شيء مدغة ubangiji kar ka mai da mu mu zamanto wato noma lilmarik wato ga wanda yake mai tauna ma'ana ubangiji kar ka mai da mu mu zamanto abin yayatawa a bisa harshen jama'a kowa ya ringa zagin mu yana aibanta mu faqad madadna ilayka yadal mas'ala tabbas ubangiji mun leƙa hannu roƙo wato zuwa gare ka wa idza sa'alta fas'alillah mun leƙa wato hannu roƙo zuwa gare ka wannan kuma daman shine abin da ya dace manzon Allah yake cewa wa idza sa'alta fas'alillah in har za ka yi roƙo to kar ka sake ka roƙi kowa wato roƙi ubangijin da taskar da take wurin sa ba ta karewa wa in shay'in illa indana خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم da haka wani mawaƙi yake cewa a ba malikin la tas'alul nasa wal tamis bika faika fadlan lahi fallahu awsau wa law su'ila nasu turaba la awshaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u yace faqad madadna ilayka yadal mas'ala tabbas ubangiji mun maika hannu roƙo zuwa gare ka wa baka'ana bilistikanati laka wal maskana ubangiji mun tabbatar da kaskanci namu gare ka wal maskana da talauci lafazin baka'a an gane ku lafazin baki'a ma'anarsa idan ya yi ta'addi da kansa ma'anarsa shine qatlun nafsi ghaiban mutum ya kashe ransa wato saboda tsananin fushi shine Allah yake cewa fala'allaka bakhirun nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa asafa la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin amma duk lokacin da yayi ta'addi bil harb wato harafin da yake ta'addi da shi kuma harafi ne wanda yake maza ko kuma harfin lam to a lokacin nan ma'anarsa tana canzawa ma'anarsa a lokacin nan shine al-iqrar shine kuma ma'anarsa a nan wa baka'ana bi istikamati kaga yayi ta'addi da da harafi wanda yake maza wato mun tabbatar da cewa da kaskanci namu naka gare ka cewa mu matsayin kaskantattu ne gare ka walmaskana kuma da talaucin da muke tare da shi shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ka'ayyin min nabiyyin fatal ma'ahu ibbiyuna kathirun fama wa hannu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu sabirin الشاهد قوله وما ضعفوا وما استكانوا ubangiji ta'ala ya ce ba su yi rauni ba ya ce kuma ba su kaskanta ba almaskala shi ne talauci ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون واستنزلنا كرمك الجنة يا أبنجي من المسنكر كرمك بيورك أبن أكي cewa الكرم wato shine al'i'fa'u qabla su'ali a baka abu kafin ka tambaya kuma babu gori kuma in ka sake tambaya hannu a ɗauka a maimaita maka sifa ce daga cikin sifofin ubangiji ta baraka wa ta'ala alkaram yana da suna kuma alkarim don haka kyautarsa yake ɗauka duk wanda ya ga dama ba shi kullum yuriddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura an gane ku al-i'ta'u qabla su'ali a baka kafin ka tambaya shine alkaram واستنزلنا السين والتاء للطلب من يوم سوكر كرمك وتغيرك الجنة ودتك ميتيا الشاهد قوله وتحبون المال حبا جنة الجنة شيء أبوان ديك ميتي ومن نكا Ubangiji muna neman saukar mannaka kyautatawarka almannu shine al-ihsan wato kyautatawa mun nemi saukar mannaka wato kyautatawarka allazi amma wadda ta hada bi dara'ati qalbi wato da kaskanci wanda yake na nema an gane ku ba za ka zauna ka miƙe kafa cewa kawai so kake Allah ya wadatar da kai rabbana ka wadata ni dole sai ka tashi ka kama sababi malam ce Allahu ya amma sai ce bi dara'atu sababi wato da kaskanci da nima dole sai an sha wahala sai ka kama sababi an gane ko sai ce wa ba'atil amal wato da dukiya wadda take ta gori lafazin al-bida'a shine al-malu alladhi tajaru bihi dukiyar da ake kasuwa da ita kalmar wanta ne Allah yake cewa walamma fatahu mata'ahum wajadu yada'atuhum uddat ilayhim qalu ya abana ma nabghi hadhihi yada'atuna uddat ilayna wa namiru ahlana wa nahfadu akhana wa nabdaru kayla ba'ir dhalika kaylun yasir gaya kuma falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuha al-aziz مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مهجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجد المتصدقين أنا كاد كدي شيء أكي أمتاني لشيء سوى البضاعة كلم duk dukiya wadda ake kasuwa da ita sawa'an kuɗi ne ko wata haja ne wato shine ake cewa albida'a lafazin al'amal wato mufrad ne na al'amal jam'insa shine al'amal zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al'amal fa sawfa ya'lamu thumma bitawassul yace sannan ubangiji muna neman kusanta da kai bi muhammadi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sayyidul bashar shugaba wato na bayi ko lokacin shugaba na mutane a nan malam ya yi tawassuli wato in ma da alhurmar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma da zatinsa an gane ko zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala lafazin at-tawassul ko kuma ka ce al-wasila idan ka ce at-tawassul ma'anarsa shine at-taqarrub neman kusanta idan ka ce alwasila ma'anarsa alqurba ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun يريد الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مهزوها لفظ الوسيلة شيء واتو القربى ubangiji ta'ala yake cewa ya ku jama'ar masu imani wanda kuka gasgata ubangijinku kuka gasgata manzansa ittaqullaha ku tsare dokokin ubangijinku wanda zu ilaihi wasila ai wabtagu wa qulubul qurbata ilaihi ku nemi kusaci zuwa gare shi to ne ake neman kusaci zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ai bi ta'a an gane ku bi ta'a wajtinabil ma'siya shine ka kusance shi abin da yace kayi kayi abin da yace ka daina ka daina wannan da shi ne ake tawassuli zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wani yakan iya cewa ai babu wani gangan jiki wanda ya kai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan magana haka ce wanda ya yi kokonto akan haka to yana kan gaba wanda take ta hallaka alhurma a duniya da lahira babu wanda yake da alhurma da mutunci da kima a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kowa mai imani ya tabbatar da cewa matsayin annabi Isa da annabi Musa bai kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kowanne Allah ya ambace shi a cikin alkur'ani cewa matsayinsa a wajen shi ne alhurma ne ne Allah yake cewa ismuhu masihu isa ibn maryama wajihan في الدنيا والآخرة ومن المقربين sannan Musa ne Allah yake cewa ya ayyuhan ladina amanu la takunu kal ladina azan Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inna Allah wajiha illa kasancewar mu gani tawassuli ibada ce ibada ko ba ra'ayi ba ce ba a gina dukkan wani abu wanda yake mai sunan ibada sai an samu dalili daga cikin alqur'ani ko ingantacciyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ku don haka malamai suke cewa asalin ibada haramun ne mutum ya zo da wani abu da sunan ibada dole sai ya samu dalili idan ka zo da wani abu da sunan ibada ba Allah ya ce akan maganar kuma ba manzon ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za a watsar na da kayan ka man amila amalan laysa alaihi amruna فهو رد an gane ko don haka wato wani malam yake cewa wa laisa mashru'an min al-umuri fi shar'i la ghayru ladana wa laisa mashru'an min al-umuri fi shar'i la ghayru alladhi mazkuru babu wani abin shar'antawa a cikin ibadar ma'ana a cikin addinin sai abin da aka ambata in ma a cikin alqur'ani ko a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka matsayin wannan tawassuli tawassuli ne wanda yake na bid'a tawassuli da zatin wani wanda ke da matsayi a wajen Allah ko da albarkarsa ko da alhurmarsa an gane ko wannan tawassuli ne wanda yake na bid'a me yasa saboda babu dalili daga cikin alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tawassuli wanda yake na shari'a shine yin tawassuli ta hanya daga cikin hanyoyin nan guda hudu na farko in ma ka yi tawassuli da imaninka ubangiji saboda imanin da nayi da kai don imanin da nayi da manzanka ya Allah ka biya min bukatata gaya idan muka koma cikin alkur'ani ya Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa allazina yaquluna ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار sai da suka gabatar da tawassuli da imaninsu rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a ash-shahidin ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا بالتوسل إلى الإيمان أيانه هيا تبيو شين يهم توسلي دسونا يوم الله تبارك وتعالى masu matukar kyawu da kuma sifofinsa maɗaukaka dalili akan haka shine faɗar Allah tabaraka wa ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i sayuzawna ma kanu ya'lamun kace Allahumma inni atawassalu ilayka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula anta qadiya li hajati an gane ku ka nemi kusaci da sunayen Allah kyawawa da sifofinsa don haka gashi nan addu'o'i da yawa a cikin alkur'ani yanda masu imani suke rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim nan sun yi tawassuli da sunan Allah shine ar-rabb an gane ku sunan Allah ar-rabb ga yanan da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da zaka koma cikin addu'o'insa za ka samu tawassulin da yake yana tawassuli ne da sunayen Allah tabaraka wa ta'ala kyawawa da sifofinsa waɗanda suke madaukaka gashi nan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif la takilni ila nafsi tarfata ayni wa aslih li sha'ani kullahu la ilaha illa anta allahumma يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض برحمتك أستغيث ga yake nan mun gane hanya ta biyu shine yin tawassuli da sunayen Allah waɗanda suka kai gaya a wajen kyawu da sifofinsa na ɗaukaka hanya ta uku ta yin tawassuli shine yin tawassuli da aiki wanda yake nagari misalin aiki nagari sallah azumi zakka hajji an gane ko sadaka zumunci da'a ga mahaifa nisantar saba ma ubangiji riƙe amana da makamantansu dukkan wannan ayyuka ne waɗanda suke managartan ayyuka to za ka iya yin tawassuli da aikinka wanda yake nagari akan biyan bukatarka don haka a nan akwai kuskure na yan uwa sai mutum ya gama addu'a wai sannan zai yi yanka kai kuma abin da ya kamata yankan ya kamata ka yi da fari ka nemi kusaci ga ubangijinka da wannan yanka da kai akan ya karba maka addu'a ba sai an gama addu'a ba sannan ake yanka an gane ku ake cewa ita yana addu'ar in ba a yanka ba ai komewa take to a farko ya kamata a yankan tun kafin a yi ta an gane ku tuna ya yi maganin ta to saboda haka kenan shi tawassuli da aiki na gari a ina muke da dalili muna da hadisi cikin bukari da muslim na mutum uku wanda suna cikin halin tafiya daga cikin mutanen da suka gabace mu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa girgije ya taso sai suka nemi mafaka zuwa wani kogon dutse shigar su ke da wuya sai kan dutse ya faɗo sai ya toshe bakin kogon da ya toshe bakin kogon sai tsaye ne yake cewa innahu la yujikum min hadhihi sakhra إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم باب أبن الإيه زي يرتد كودة بتشكي وانا كودو في كل مكفاتي كل أبنجي تبارك وتعالى دمنا برتشن أيوكم نظر كوني يتي أبنجي إلادا ما هيتا غدابي كما تتاواني كرفين سياقاني باسا إيه تاقو دا كودي ni nake kawo musu ci da sha yake cewa na tafi kiwo neman ciyawa sai nisa da ni ban dawo ba sai da dare lokacin da na dawo sai na samu mahaifana sun yi bacci sai na tatso madaras na zauna a gindin kafafuwansu ina jiran su tashi su sha kuma ina ƙin ina kyamar na gabatar da shayar da 'ya'yana da matana da bayina kafin mahaifana su sha domin mahaifana suna da kima a wajena ya ce sai na zauna ina jiran falkawarsu ‘ya'yana sai kuka suke saboda tsananin yunwa sai da alfijir ya keto suka falka suka sha madararsu sannan na ɗauka na ba ‘ya'yana ya ce ubangiji in har na yi wannan ɗa'a saboda kai ya Allah ka fitar da mu daga cikin ƙangin da muke dutse sai ya ɗan janye sai dai ba sa iya wucewa ta wannan kofa na biyu ya leke ya ce ubangiji akwai kuwar amina ita na fi tsananin ƙauna a duk matar da ta kwana a ban ƙasa ina tsananin ƙaunarta kamar yadda maza suke tsananin ƙaunar mata na nemi ta zallakar min da kanta na yi abin da na ga dama da ita sai ta kiya hatta alammat biha sanatun min asini sai da aka samu wata shekara ta same ki ta sauka a kanta shekara ta bari shekara ta yunwa ta zo ta nemi cewa na taimaka mata na ɗau dinari ɗari da ashirin na ce gaya amma da sharaɗi wani sharaɗi shine ki tabbatar min da kanki mai abin da na ga dama da ki bayan da za ta yi dole ta karɓa ta karɓi wannan kuɗaɗe lokacin da ya tsugunna tsakankanin ƙafafuwanta zai yi fasikanci da ita sai ta ce masa ya kai wani ka ji tsoron Allah kar ka buɗe rihi sai da haƙƙinsa ya ce tsoron Allah sai ya kama ni na tashi na barta kuma kuɗaɗen da na bata ma na yafe mata ya ce ubangiji in har na kame kaina game da wannan saƙo saboda kai yace ubangiji ka fitar da ni daga cikin aibin da muke dutse ya ƙara jin ruwa sai dai wurin da ya buɗe bai isa ba su bi su wuce na uku ne yake yake cewa ubangiji na ɗauke su ne gururi haya sun gama aiki kowa na bashi ladan shi sai mutum ɗin sai ya rena yake amsa sai na ɗauki wannan ladan nashi na ringa tattalawa shine yana nuna masa da dabobi yana kiwata masa zamani ya yi zamani wani lokaci sai ya dawo sai ya ce bayan Allah ko ka gane ni ni ne fa wani wanda wani lokaci ka ɗauke ni aiki tare da ɗan uwana kowa ya karɓi ladansa ni na rera na ki karɓa to yau ina cikin bukata na dawo na karɓi ladana sai ce masa duk dukiyar nan da kake gani dawan nan guda wanda ke cike da shanu da raƙumma da tumaki da awaki da waɗannan bayan da kake gani baki ɗaya naka ne sai ce haba bayan Allah karka yi injini da ni duk wannan dukiya ka ce tare ce ya ce wallahi ba na injini da kai a lokacin nan ya kama wannan dukiya baki ɗayan ta ya kora daidai da tunciya ɗaya bai bar masa ba ya ce ubangiji in har na riƙe wannan amana saboda kai ya ubangiji ka fitar da mu daga cikin ƙayyukan da muke dutse ya buɗe wayan suka wuce malaman suka ce nan gulman amana kenan inda shi ya tashi da harkon to babu wanda zai biyo baya ranar ko kenan waɗannan uku da mu suka yi tawassuli sun yi tawassuli ne da ayyukansu wanda yake nagari da'a ga mahaifa aiki ne wanda yake nagari daina saƙon Allah aiki ne nagari riƙon amana aiki ne wanda yake nagari wannan ita ce hanya ta uku wato game da yin tawassuli hanya ta hudu wato shine ka nemi mutum wanda yake salihin bawa da shar'i rayuwa kuma halartacce kuma wanda yake mai iko a bisa yi maka addu'ar an gane ko mutum rayayye wala salihi rayayye ai rajulun صالح حي حاضر قادر شرعي biyar kenan to wannan kamar yi hadi dalili akan haka hadisin da yake cikin bukari wanda balaraban ƙauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kan mimbari yana kutuba yake cewa ya rasulullahi shuka ta rushe dabobi sun mutu hanyoyi sun datse babu ruwa ya rasulullahi ka roƙa mana ubangiji ya saukar mana da ruwa take yanke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin kuduba ya daga hannunsa yi addu'a sama ta kece da ruwa sai da aka kwashe sati guda ana ruwa a Madina kaga anan da me yake wasuli da addu'ar bawa wanda yake mana garci akwai wanda yake nagartar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ya halatta malam ina da bukata a wajen Allah a taya mu addu'a an gane ku amma a tabbatar da nagartar shi sannan kuma ya kasance rayuwa ba matacce ba yin tawassuli da matacce shirka ne wanda yake cikin kabari ka ce ne maka addu'a bid'a ce ne kai mutum zuwa shirka kai shar'i ya kasance rayuwa abu na uku ya kasance wato halartacce yanzu misali malam adam kana can gina ya halatta in ce malam adam ino addu'a ka san abin da na ce baka san ba abin da nace an gane ko baka san ba abin da nace kenan sharadi halartacce sai dai ba laifi zan iya gaya ma ta hanyar salula domin akwai na'urar da ta kai maka sauti ka ji sannan kuma ya kasance yana da iko akan yi maka addu'ar ya san yadda ake addu'a ba kama kama ba wanda zai maka tacacciyar addu'a ba kama kama ba salihin bawa shine ake tawassuli da addu'arsa wannan kenan su ne hanyoyi guda hudu na yin tawassuli babu wata hanya bayan wannan wannan su ne suka tabbata a cikin alkur'ani da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tawassuli da zatin wani ko alhurmarsa ko albarkarsa ko darajarsa wannan bid'a ne babu dalili daga cikin alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibin hadisan da suke kazawa hadisai ne waɗanda suke na ƙarya Sheikh Nasir Al-Albani ya tattara su a buɗe a cikin Usulatul Ahadith Da'ifa a cikin Juz'ul Awwal. Daga ciki akwai hadisi da suke cewa tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah abudi. Kada shi suka yi hadisin ƙarya ne. Wai ku yi tawassuli da alhurmata domin alhurmata mai girma ce a wajen Allah. Wai irin hadisin lau a hasana a hadukun zannahu bil hajari la nafa'ahu. Wai ɗayan ku da ya kyautata zatansa wai da dutse ba dutse ya amfani shi wai ka ɗauki dutse a matsayin wai kai ta wasu da shi ya zama maka nan da ya amfani ka da hadisin da suka kaza wai idza a ayatukum al-umur fa alaykum bi ahli al-qubur in lamurra sun gagare ku ku fake zuwa waɗanda suke cikin kabari ku yi da wasu da su wallahi duk hadisai ne na ƙarya aka kaza su ba dan komai ba dan kafa ce wanda take mai kai mutum zuwa shirka an gane ku wannan hanya hudu ba ta ishe ka ba yanzu a rayuwarka tawassuli da sunayen Allah sifo da sifofinsa bai wadaci mutum ba ya razzaqu arzuquni ya wahhabu habli malan tayyiban halalan bai ishe ka ba sai ka zo kana kama kame shi ne sai yake cewa summa bitawassuli bi muhammadin sayyidil bashar ubangiji muna neman kusaci da kai da bawanka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul bashar wanda yake shugaba wato na mutane lafazin sayyid mushtaqun ne min siyada as-siyada shine shugabanci an gane ko wannan ko ba shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban duniya da lahira shi da kansa yake cewa ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wala fakar wa ma min nabiyyin adama wa man ba'dahu illa tahta liwa'i wala fakar sayyidul bashar wato shugaban mutane lafazin albashar ana amfani da shi akan ƴaƴan adam mushtaqun ne min albashara abinda ake cewa albashara ita ce fatar jiki wadda babu gashi ما سمي البشر بشرا إلا لظهور بشرته إلا سبب وتبين رفاته سبب الدب halittar da take da gashi ba a ce mata albashara a gane ku sai wanda fa ga yanayin ce da shi a cikin wani in kanarta ta yake cewa ta zaharul basharatu ta hatahu a cikin arwanna a shahayi sai ke cewa wa shafi'il mushaffa wanda shi ne wato mai ceto na al'ummarsa al-mushaffa kuma shine farkon wanda ake ba shi ceto bil mahshar a matattarar jama'a ta ranar alkiyama an gane ko shi ne yake cewa bi kulli nabiyyin da'awatu mustajabatun fada'a biha fastajibala wa in yaktaba'atu da'awati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah fa hiya na'ilatun insha Allah من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا أو كما قال manzon Allah yake cewa kowane annabi wanda Allah ya aiko yana da karɓaɓɓar addu'a tun sun yi addu'ar Allah ya amsa musu yace ni ko na koyi addu'a ta don ceton al'umma ta a ranar kiyama manzon Allah yace in Allah ya so duk wanda ya mutu daga cikin al'umma ta matukar baya shirka ceto na sai ya hada da shi a ranar kiyama don haka a wani hadisi yake cewa an bani zaɓi tsakankanin ceto wato da a sanya rabin al'umma ta aljanna manzon Allah ya ce sai na zaɓi cewa a bani ceto me yasa saboda ceto ya fi faɗi akan wato a shigar da rabin al'ummarsa domin duk wanda yake da tauhidi imani daidai da nauyin kwayar kurmayya ba zai dawwama a wuta mun ce da hadisi a cikin kitabul iman a cikin sahihul bukhari an gane ko shi ne manzo Allah sai yake cewa wa kuna ganin cetar nawa ya takaita ne akan mu'minai masu tsoron Allah masu takawa yace a mu'minai waɗanda suke masu kuskure wanda suka lanci kaya suka je lahira da shi wanda aka tsare su a kurkuku a cikin wuta wajen adana jahannama lil kafir dukkan lil kafirina ne an gane ko waɗanda aka sanya su wuta saboda laifinsu a wankin su to da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za su fita shine yake fil mahshar wato a matattara ta jama'a a ranar kiyama mahshar ismul mawdi ne wuri wanda yake na taruwa allazi khatamta bihi nabiyyi wanda ka cika turo annabawanka da manzanninka da shi wanda bayan shi babu wani annabi da kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wa ana khatamul anbiya ila nabiyya ba'di ni ni ne cikamakon annabawa babu wani annabi bayana kuma ga ma kana muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi wa a'alaita darajatahu fi illiyin ka ɗaukaka matsayinsa da darajarsa cikin aljanna wadda take mafi ɗaukakar aljanna ita ce jannatin firdaus a cikin aljanna ta firdaus akwai wani wuri wanda yake na musamman ana ce masa alwasila wannan wuri babu wanda ya cancance shi daga cikin bayi illa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine yake ne ne mu cewa mu taya shi addu'a ya dace da wannan matsayi a ranar kiyawa kuma tare da cewa ba shakka ga mai imani cewa wurin nan ba na kowa bane na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ake ce masa alwasila an gane ku shi ne wannan ilmiyin jam'i ne na ilmiya wani wanda yake maɗaukaci shi ne Allah yake cewa kalla inna kitab al-abrari na fi ilmiyin wa ma adraka ma ilmiyin an gane ku can sai ce kitabun marhum can ya ɗauki ma'ana wadda take ta daban sai yake cewa wa wasabtahu fi kitabikal mubin ka siffanta shi a cikin littafinka wanda yake ma'abucin bayani almubin ai zu bayani wanda yake ma'abucin bayani wato shine alqur'ani faƙulta ka faɗa kai ubangiji wa anta asdaqul qa'ili kai kai ne mafi gaskiyar masu faɗa duk wani mai faɗa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fi shi gaskiyar faɗa wa man asdaqu min allahi قيل ومن أصدق من الله حديثا كتي إنه لقول رسول كريم ذي قوة إن ذي العرش مكين مطاع ثم أمين wannan aya ita ce farkon ayar da malam ya sanya a wuf sai dai malamai suka ce masa akwai saɓani tsakankanin malaman tafsir game da ma'anar ar-rasul anan wasu suka ce jibril wasu suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma faɗar da ta fi ƙarfi a nan shine jibrilu alaihi salam wancan na cikin suratul haqa wato shine manzon Allah wa ma huwa innahu la qawlu rasulin karim an gane ko innahu la qawlu rasulin karim wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun wa la bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin amma anan innahu la qawlu rasulin karim shine jibrilu alaihi salam kenan wancan rasul kin ba shi bane ba wannan rasul kin an gane ku don haka malam sai ya canza sai ya dawo sai ya sanya wadda babu sabani akan da shine wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ubangiji kai ne ka faɗa a cikin alqur'ani kace wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba kai manzon Allah illa rahmatan sai matsayin jin kai ne lil alamin ga talikai lafazin adam ya haɗa kowa da kowa babu abin da zai fita shine kullu nasi wallahi azza wa jalla duk wani abu wanda yake koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala shine ake cewa adam an gane ko daidai a nan suka ce ya duk da cewa zai iya ɗaukar waccan ma'ana amma a waccan wannan tabarakan lazi nazala furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nadira ma'anar alam anan shine al-jinn wal ins sai yake cewa Allahumma fasalli alaihi ya Allah kai masa salati ka kyautata masa yabo salati na Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Abu al-Aliya Allah ya ji kansa a cikin sahihul Bukhari Imam al-Bukhari ya yi ta'liqin hadisin sa yake cewa salatullahi sana'uhu fil ala abdihi fil mala'il a'la shine ubangiji ya kyautata yabo ga bawansa a cikin jama'a mafi ɗaukakar jama'a ita ce jama'a ta mala'iku ubangiji ta'ala ya ce bawa na wani matsarai ne sannan salati na mala'iku shine wato roƙon gafara shine yake cewa wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi yaquluna allahumma arhamhu اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يهجس فيه sannan kuma gashi can allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lillazina amanu ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم عذاب الجحيم sannan salatin masu imani shi kuma ma'anarsa addu'a shine Allah yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ay ud'u lahum bil baraka kuma gashi a cikin hadisi idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana muftiran falyaf'am wa in kana sa'iman falyusalli ay falyad'u lahum bil baraka ay falyad'u li sahibil walimati bil baraka shine sai ce Allahumma fasalli alaihi ya Allah ka kyautata masa yabo wa ala alihi hadina haka nan a bisa mabiyansa waɗanda suke masu shiryar da al'umma zuwa dukkan alkhairi lafazin al wato ma'anarsa yana ɗaukan ma'ana biyu an cire wuta akwai wuta? yake cewa Allahumma fasalli alaihi wa ala alihi hakanan a bisa mabiyansa lafazin al wato shine asalinsa shine al'ahal sai aka canza ha'un in aka maida ta alhamza sai zamanto a'al sai kuma aka shahe alhamzar sai aka yi maddin alhamzar guda sai aka ce al ma'anarsa shine iyali rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait kuma sannan yana ɗaukan ma'anar al'atuba النار يؤردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أي أتباع فرعون أشد العذاب an gane ku shine wani malami yake cewa alun nabiyyi humu atba'u millatihi min al'ajimi was sudani wal urbi law lam yakun aluhu illa qarabatuhu sallal musalli ala fagi abi lahabi sai ce wa ashabihi da sahabbansa lafazin ashab jam'i ne na sahabiyun shine mallakiyan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala zalik allazina shadu dina waɗanda suka ɗaukaka addini suka gina shi ya sami gindin zama lafazin shada fi'lu madin ne mushtaqqun min at-tashyid at-tashyid shine raf'ul bina'i waɗila'uhu biljif ka ɗaukaka gini ka gina shi ka ɗaukaka shi sama sannan a shaye shi da siminti aina ma ta kunu yudrikumul maut wa law kuntum fi burujin mushayyada wa tayma alam yatruk biha juz'a naqlatin wala utaman illa mashidan bi jandali sai yake cewa waja'alna li hadihi ubangiji ka maida mu mu zamanto muttabi'ina masu biya li hadihi ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadihim wato da hanyar wato iyalin gidansa waɗanda suke masu imani wanfa'ana bi mahabbatihi Allah ka amfane mu da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatihim da ƙaunar iyalin gidansa ajma'ina baki ɗaya son iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙaunar sahabban shi wannan ibada ne alamar mumini wato shine kaunar iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa ba tare da bambanta tsakankaninsu alamu alamar munafirci da kafirci da taɓewa da hallaka kiyayya da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko sahabbansa shine yace wan fa'ana bi mahabbatihi wa mahabbatihim ajma'in innaka ala kulli shay'in qadir kai mai iko ne a bisa dukkan komai wa bil ijaba game da karba addu'a jadirun ubangiji kai ne makamanci jadir makamanci kai ne ka fi kamata wato ka karba addu'ar ne addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an an gane ko ga can kuma wa ajdaru Allah ya alamu hududa ma anzala Allah ala rasuli don haka insha Allah ta'ala anan za mu tsaya muna fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك